أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kama wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka darasin sharhin alfiyatul iraqi a wannan multaka multaka tullabul ilm yau da izinin Allah za mu ci gaba da babi na gaba cikin wannan hukunce hukunce yau za mu ci gaba da mu'allaqat fi sahihaini mu'allaqat fi sahihaini mala ya kawo baiti yake cewa waqaba bi sihatin lima qad asnada كذا له وقيل ظنا ولدى محققيهم قد أزاه النووي وفي الصحيح بعد شيء قد قد قد روي مضاعف وله مضاعف مضاعفا ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر بصيحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول إسناد وإن يكن أول إسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليق عرف هكذا أبيات kenan malik ya ce waqta bi sihatin lima qad asnada kai ma hukuncin hadisin da ka samu da inganci waqta bi siha ka yi hadisin hadisin da ka samu da inganci lima qad asnada abinda suka jingina asnada nan suwa kenan mukari da muslim asnada kenan alifin tasniya ne mun gane hadisin da ka samu cikin littafin bukhari abinda suka sa mishi isnadi ingantacce to ka sa mishi inganci mun gane kazalahu wannan kazalahu haka ya ce shiwa imamu ibn salah kazalahu haka ya ce ibn salah kenan mun ce damiri in ya zo na mutum ɗaya ibn salah kazalahu wakila zannan to wani ƙaulin kuma an ce ala waje zannan ne ba ƙasa'an ba ne ba kenan ba waje umumin ba ne ba kai tsaye ba ne ba a'a galabatu zan da hadisin da ke cikin Bukhari Muslim ku ce mushi sahihi amma ba qat'an bane ba mun fahimta wala dai muhaqqiqihim game da masu bincike da littafi kad azahu nawawi sun ce nawawi ne ya faɗi wannan magana azahu nawawi wannan magana ta cewa ba kai tsaye bane ba muhaqqiqin muhaqqiquna sun ce an jingina maganar ne gawa imamun nawawi wa fi sahihi cikin littafin inganci sahih bukhari da muslim ba da shay'in qadiruwi akwai wasu abubuwa waɗanda aka rawaito ba'adu shay'in qadiruwi akwai wasu abubuwa da aka rawaito mudha'af da'ifai ne mun gane walahuma su ɗin guda biyu bila sanad suna jingina shi ba tare da isnadi ba akwai hadisan da aka rawato da ifai ne saboda sun sa su ba tare da isnadi ba ashiya'an an samu wasu wanda sun gina sun jingina su wasu abubuwa ba tare da isnadi ba fa in yujizm aw warad idan aka yi mushi jazm ko aw warad mumarridan ko kuma in ya zo da siga jazm aw warada mumarridan ko ya zo da sigatul tamrid fala to yanzu baka mishi ingancin ne baka mai hukunci na farko mun gane walakin yushiru sai dai ana tunanin ana jin cewa bi sihatil asli lahu in aka bincika asalin hadisin ana tunanin cewa ingantacce ne nan wurin sun wasu abubuwa sun sa su tare da ba tare da isnani ba ta haka malamai suka raunana shi in sun zo da sigata jazm aw tamrid amma ana sa ran cewa asalin hadisin an bincika zai zo da me inganci ka yuzkaru kama a ce yuzkar kama a faɗa a ce yuzkar an faɗa wa in yakun awwal isnadin huzif in ya zanto farkon isnadi ne aka goge ma sigatul jazmi tare da siga ta jazm fa ta'liqun urif to ana ce mishi me mu'allaq ta'liq ma'ana mu'allaq mun gane za mu maimaita fassara ina kowa duba littafin shi in akwai tambaya ga kalmar da mutum bai gane ba ya tambaya waqfa bi sihatin lima qad asnada kaima hadisin da ka samu cikin sahih bukhari kamar shi hukunci da me da inganci lima warada asnada qad lima qad asnada akan abin da suka samu shi isnadi hadisin da ka je ka same shi cikin sahih bukhari yana da isnadin shi ko sahih muslim me za ka mai eh hukuncin inganci malam ke cewa kenan duk hadisin da ka samu cikin sahih bukhari ko sahih muslim sun samu shi isnadin shi kuma isnadin ne mutasil to me zaka ce mishi malam ke cewa kamar hukuncin inganci mun gane kazalahu haka malam ya faɗa wani malam ibn salah ai malam ya ce in dai ka ji damiri na mutum ɗaya kawai ibn salah yake bi kaza lahu haka ya ce shi ibn salah wakila zannan sai wata magana daban an ce cewa ba qata'an bane ba nan ya ce wa qata ka yanke hukunci kai tsaye to wata magana an ce ba qata'an bane ba menene zannan ne kenan ba kai tsaye bane ba mun gane wala dai muhaqqiqihim game da masu bincike masu ilimin hadisi qad azahu nawawi sun ce wannan magana ta wace ce imam nawawi qad azahu nawawi azahu me ma'ana azahu an jingina ga imam nawawi kenan su masu bincike masu ilimin sun jingina magana gawa imam nawawi wa fi sahihi cikin sahih da an ce as-sahih bukhari ba'da shay'in qad ruya akwai wasu abubuwa wanda aka rawaito cikin sahihul bukhari as-sahih bukhari ake ni akwai ba'du shay'in qad ruwi an rawaito su mudha'af kenan da ifain mun gane walahuma subin lahuma subin dawa bukhari da muslim in an same su an ka ce bila sanad suna da hadisan da suka rawaito walahuma bila sanad ashiya akwai wasu abubuwa wanda wasu hadisan da suke jerowa babu isnadi kenan nan wurin an gama hukuncin cewa in ka samu hadisi da isnadin shi kamar hukuncin sahihi amma imamu nawawi ya ce a'a ba kai tsaye bane ba mun gane sannan cikin sahih bukhari an rawato wasu hadisai wanda da ifai ne saboda ni suna jingina hadisan babu isnadi fa in yujzam idan hadisan an musu jazm za mu zo gaban mu ne jazm aw warada mumarridan ko ya zo mumarrid ma'ana bisigata tamrid fala yanzu me yake kenan ba inganci ba baka mashi inganci baka ce sahihi ne mun gane walakin yash'uru bi sihhati al-asl lahu amma ana sa ran cewa asalin hadisin ingantacce ne asalin hadisin aka bincika wani wurin amma nan bukhari ya kawo shi da siga ta ta'liq nan dai an ce da'ifi ne amma tana yawa bincike asalin hadisi a same shi ingantacce mun fahimta ka yuzkar kama a ce yuzkar wa in yakun awwal isnadin huzif idan ya zanto farkon isnadi ne aka goge wa in yakun awwal isnadin huzif ya zanto farkon isnadi aka goge ma a sigatil jazmi tare da sigatil jazm fa ta'liqun urif ana ce mishi me mu'allaq mun gane akwai kalmar da ba gane ba ciki to yanzu za mu tattauna kan cikin hadisan sahih bukhari akwai wanda ke zuwa da siga wanda babu isnadi shi ake ce mu'allaq mu'allaq kamar yadda muka sani mun yi ta'rifin shi lokacin da muke mai da suna mustalah kenan mu'allaq shine malamin da ke da littafi bai bai faɗin malamin da ya koya mai ko malamin malamin shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Imam Bukhari kawai ce Abi Huraira ya ce mun gane kaga ya goge wajen malami nawa malamin ka baka faɗe shi ba sannan malamin kenan a goge sinadi daga harkon ina da harkon magana harkon mai littafi shi ake ce mu'allaq mun fahimta to malake cewa cikin sahih bukhari da muslim akwai mu'allaqat cikin sahih bukhari da muslim akwai mu'allaqat to za mu farawa da sahih bukhari sahih bukhari akwai hadisai mu'allaq malamai ke cewa adadin hadisan da ke cikin sahih bukhari mu'allaq dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya hadisan da ke da siga ta mu'allaq dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya mun gane cikin sahih bukhari sai kuma cikin sahih muslim da sha hudu ne kadai imam ibn salah ibn ibn salah yace a sha biyu ma ne kawai ibn salah yace da sha biyu ne wasu malamai suka ce da sha hudu ne wannan sahih muslim kenan wannan sahih bukhari mu'allaqat da ke cikin sahih bukhari 1300 da wani abu cikin muslim 414 mun fahimta amma malamai ke cewa wannan adadin na bukhari gaba ɗayan su cikin littafin in ka bincika akwai inda ya zo da su da isnadin su ba sai ya maimaita ba kawai nan in ya zo saboda sulubin shi shi yana maimaita hadisi amma muslim bai maimaita hadisi misali in ya kawo hadisi innamal a'malu binniyat ɓangaren niyya. To nan gaba ko wata ko wata mas'ala tana da alaƙa da niyya. Shi Muslim bai maimaita wani hadisi ya kawo innamal a'malu binniyat. Mun gane amma shi Bukhari sai ya ƙara mai do hadisin. Mun gane da hadisin, in mun gane da abin yake. Yau in ya za mai dawa wani lokacin ba sai ya kawo isnadi ba tunda can in kana so ka koma can asalin hadisin akwai shi da isnadin shi. To nan malamai ke cewa ya ya yi me ya au ya yi sa su tausilin su cikin littafin shi duka gaba ɗayan sai ɗari da sittin kawai kai saura wanda bai yi ba cikin littafin shi Bukhari ko mu gane ba ma'ana eh in ka bincika cikin littafin akwai inda ya zo da su da isnadin su tunda yanzu nan adadin me ake magana na mu'allaka adadin mu'allaka kawai ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ce ƙala abi huraira ko ƙala kaza ba tare da ya ce haddasana haddasana haddasa rishin faɗa haddasana ɗin nan illa ce ga littafin shi mun fahimta to hadisan da ya kawo su da wannan bai ce haddasana haddasana ba dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya to amma in aka bincika hadisin kowane hadisi cikin su in aka bincika cikin littafin akwai inda ya kawo su da sinadin su sai ɗari da sittin kaɗai bai kawo su ba mun fahimta to imam muslim shi kuma ɗan sha hudu saboda me shi bai maimaita hadisi mun gane to baya maimaita hadisi malamai ke cewa akwai inda kuma ya ya kawo ya wasala su gaba ɗayansu kenan a takaice hadisin hadisan da ke cikin sahih muslim mu'allaka guda sha hudu ne kuma ya ya kawo su da isnad da su wani wurin mun fahimta dirke ba ya maimaitawa amma ina ya kawo su tunda shi cikin littafin shi ba ya maimaitawa ina ya kawo su cikin wani littafin daban mun fahimta kenan suna hardace hadisai da dama wani wuce su rubuta su cikin littafi da isnadin shi wani lokacin kuma kaga babu isnadi mun fahimta kamar bukhari ba littafi ɗaya ke gare shi ba sahih bukhari kaɗai ke gare ba eh amma shi ya shahara to za ka gana nan cikin littafin shi akwai hadisan da ya tunda yana maimaita wani wurin ya maimaita to akwai inda kuma hadisi ingantacce ne kuma bukhari ya rawaito shi amma baya cikin sahih bukhari sai ka tsince shi cikin adabul mufrad dina bukhari ne mun fahimta to kenan imam muslim ya wasalar da su kenan bangaren muslim ba mu da matsala yana da guda sha hudu kuma ya ya kawo su da sana da su wani wuri kenan ba mu da matsala na matsala sai wurin Bukhari ɗasha shiddan nan ɗari da da sittin wancan kaga su ma dumin warke wanda ya ya wasala su a wani wuri ba babu matsala mun gane yanzu matsalar mu wurin wani ɗari da sittin akwai littahi wanda Ibn Hajar ya rubuta at-taghliq wa at-ta'liq at-taghliq wa at-ta'liq wannan littafin duka ibn hajar yayi bayani wannan hadisin bukhari ya kawo shi da ta'liqi amma kuma ga yadda akai ga yadda akai ga yadda akai ibn hajar al-asqalani ka kenan ya warware matsalai mun fahimta sai ce hadisan da bai wasala su ba sun kaskashi biyu mun gane kaso na farko ya zo da sigatul jazm na uku ya zo da na biyu ya zo da sigatul tamrid tamrid mun fahimta hadisan da bai wasala su ba yanzu nan mun san adadin su amma saura diya wasala saura 160 wanda bai wasala su din ba da nawa ne 160 to wasu sun zo da sigata jazm wasu sun zo da sigata tamrid mun gane ibn hajar ya ce wayannan da suka zo da sigata jazm sun kaskashi uku wanda suka zo da sigata jazm sun kaskashi uku kaso na farko hadisai ne sahihai mun gane kaso na farko yanzu menene jazm menene tamrid kawai mu shiga ba jazm shine imam al-bukhari ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam siffa ta qala ko zakara ko rawa mun fahimta misali a ce qala zakara wannan shine shiga ta jazm wannan tamrid wa qila zukira mun gane ƙila an ce waye ce kaga akwai alama alama matsala amma ƙala da ya ce annabi ya ce ko ya ce abu huraira ya ce yana da yaƙini shine yana da tabbas shine jazm mun fahimta yana da yaƙini ko zakara mun fahimta amma ƙila da zukira akwai alamar tambaya ciki to shine malam ke cewa wanda suka zo da siga ta kila za mu ganin cewa cikin ilimin mustalah mai bayani cewa da hadisan da ke cikin sahihain in sun da siga ta jazm kau ka musu hukuncin sahihi mun fahimta idan suka zo tamrid ka musu hukuncin da'ifi ne da'ifai ne to wannan ba kofa buɗe bane ba can lokacin da muke mabade na mustalah hadis bakin wanda ke harkon koyo za a za a gaya maka cewa wannan sahihi ne ko wannan da'ifi ne to amma kai nisa cikin ilimin to za a bambanta maka mun fahimta wanda suka dosi ya zazum akwai wanda sahihai ne akwai wanda hadisai ne hasan akwai wanda kuma hasan hasan li zatihi akwai wanda hasan ne li gairihi wannan da sigar ta jazum sahihi karɓaɓɓe ne haka ne hasan li zatihi karbabbe ne hasan li gairihi shine ake da maganganu kan shi ma a ƙarshe dai karbabbe ne mun fahimta wani hadisi na hasan li gairihi hadisin da asalin shi da'ifi ne amma yana da shawahi wanda suka kama mai irin wannan ma'anai to kaga a tattara su gaba ɗaya sai zanto sun zanto ingantacce ana iya aiki da shi mun fahimta kenan hadisan da ke da siga ta shisun in ma zanto sahihai ko hasan li zati hauli gari wannan ibn hajar ya ya faɗa cikin littafin shi at-taghliq wa at-ta'liq to sai wanda ke cikin tamridi su kuma yace sun kashi kashi biyu na farko yace suna da matsayin hasan kawai hasan kadai ba a ce li zatihi ba li gairihi kawai ya dace hasan kadai na biyu yace ha da ifai ne. Mun gane, kenan hadisan da ke cikin sahihai ne in aka muka tambaya misali, wani hukunci za ka musu? Hadisan da ke cikin sahihai ne wani hukunci za ka musu? Asali ka iya ce ingantattu ne, amma an kawo dalla-dalla sai an kai ga me? Sai an kai ga da'ifi. Mun fahimta? yanzu mutum sai tambaye ka cikin sahih bukhari akwai hadisi da ifi me zaka ce mishi a kai dai baki ilimin ka ce za kai babu saboda sanin da kai al'umma ta karɓi wannan littafin kuma wannan hadisin ya kai wannan littafin da- bayan alqur'ani yanzu babu hadisi babu littafi wanda ya haɗa muka da sai ingantattu kawai sai bukhari mun fahimta to amma an ka bi dalla dalla an samu hadisi saboda imam bukhari dan adam ne ya ya kusure kamar da shi a fahimta shi hadisan nan da isai ne wai sahihai ne sai a samu wani ya zo ya bincika kuma ya samu an samu cikin malamai da rukutuni ya yi bincike kan hadisan da ke sahi- ke ingan- eh, ke da isai cikin sahihai ne ya rubuta littafi akan haka to kaga dan adam ne kai ka iya kuskure ka iya daidai mun fahimta kaga yanzu in mutum ya ce muka qat'an kai tsaye babu hadisi da ifi cikin sahih bukhari Eh, baka cewa kai tsaye bukhari al'umma ta karbo wannan littafin kuma abun abun abun ayaba mashi ne wanda eh, hadisi wajen 800 ya sanya cikin littafin shi wanda ya yarda da ingancinsu banda wanda ya hardace shi kadai ya ce ya hardace wajen harda kadai eh dubu takwas dubu takwas mun fahimta har da kaɗai caye ya har da ce dubu shidda dubu shidda misali in aka ce hadisan gaba ɗaya ba su nake nufi ba hadisan da ya yarda da su dubu takwas dubu shidda wanda ya yarda da su babu abun nan amma cikin littafin shi ɗana ya sanya da waɗanda yake ganin cewa wannan ya kamata su wuce mun fahimta to yanzu kaga daga ciki hadisan da malumai ke ce hadisai ne da ifai kuma Bukhari da kanshi ya raunin hadisin. Da kanshi ya ce hadisin da ifi ne kuma yana cikin littafin shi. Mun gane, hadisin da yake cewa yuzkar an abi huraira an faɗa cewa daga abi huraira cewa liman idan ya yi sallah a inda yake kada ya tashi yana fulana. Liman idan ya yi sallah inda yake kada ya tashi yana fulana. Bukhari ya kawo hadisin kuma sai ya ce sai dai magana ba haka take ba. to me yake ni da ba haka take ba mun fahimci da abin yake to yanzu mutum ya ce maka cikin bukhari babu hadisi da ifi kuma ya rike haka na cewa in in akwai shi ka kawo mu akwai shi ba ɗaya ma babu yi ba mun fahimta amma ba ka cewa hadisan eh, da ke cikin sahih bukhari akwai da ifi saboda an riga an karbe shi kawai hadisi ne sahihi saboda kuma shi ma ya samu littafin shi sahihi sai ka bar shi haka nan amma kawo mutum yana son ya yi bincike ko kuma yana son ya ya tirke kai ce dole ka kawo mana hadisi da ifi cikin sahih bukhari akwai shi mun fahimta amma eh, kowa ko manyan manyan malamai muhaqqiqun suna nuna cewa hadisan sahih bukhari sahihai ne kawai mutlaqan sahihai ne mun fahimta babu hadisi da ifi amma ba a cewa jazm kamar yadda imamu nawawi ya ce ba a cewa kai tsaye babu hadisi mun fahimta Na'am, wannan shine a takaice bayanai game da abin da ya shahi mu'allaqat ma fi sahihin. Ina a duba akwai tambaya sai a tambaya. Fa ta'liq nan fa. Fa ta'liqun urif. Ta'liqi ake ce ma wannan in ya zo da si aka hidda isnadin. farkon wanda ya samu hadisi mu'allaka da mu'allak shine Imam Darqutni Imam Darqutni shine farkon wanda ya fara samu hadisi a goge isnadin babu isnadin kawai malamin littafi kawai buɗe baki ya ce annabi ya ce ko sahabi wana ya ce kaga kamar hadisin da Imam Bukhari ke ce, zukira an Abi Huraira an faɗa game da Abi Huraira kan Abu Abu Huraira ya ce liman idan ya sallah inda yake kai tashi ya nafila anan bisa tafin shi to kaga Abu Huraira ne Bukhari ke bada labarin shi kaga ai bai taba haduwa da shi ba. akwai wajen malami nawa tsakanin shi da Abu Huraira mun fahimta to shine isnadi kamar yanzu misali nan Bukhari ne nan malamin Bukhari kai tsaye Imam Ahmad ne malamin Imam Ahmad Imam Shafi'i ne haka to nan kai tsaye Bukhari maimaki ya faɗi malamin shi ko malamin ma shi duka gaba ɗaya sai goge sai ce kaza to kaga ya zanto mu'allaq mun fahimta na'am subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum